من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كإيران لونا كم ونرى لين آمين شغلون اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما دولا لنكيكما على سيدنا محمد تنال به الوقد وتنفرج به الكرب وتقرا به الهوائج وتنال به الرجائج وحسن الكواتم ويستسقى الجمامة بوجهه الكريم وعلى آله وساله وسلم أما بعد
الفتل الثلاثون تذيل وكاتمة To wannan fasali ne na talatin tazayilin akwai ƙara abu shi ne tazayili bayan an gama magana a ƙara magana da zai ƙawata magana sai a ce tazayili kamar yadda malaman balaga suka ce kul ja alhaqu wa zahaqa albatila to innal batila kana zahuqa dan tazayili ne to akwai tazayili dan kaman cin baki ne sannan wa katimatun da kuma cika wannan fasalan kafin a shiga wani bayani daban wannan babi shi ne cikan ƙarshensa.
قال لقاري أبو الفضل رحمه الله قد أتينا في هذا الباب على نقط من معجزاته واضحة وجمل من علامات نبوته مقنعة Ƙan alƙali, alƙali ya yi magana, shi ne abu da falali, uban malam falalu, rahimahullahu Allah ya ji kansa ya masa rahama. Kad atainaha ya ce haƙiƙa auradnaha mun naho fi hazal babin rabi'u wannan babi na hudu min abuwa kitabi daga babukan wannan littafi ala nuqatin kan fa'ida yi ne da ɗa'ihun wa shara'ihun ta wata sawa da ɗaukaka min mu'ujizatihi na mu'ujizan wannan annabi namu wari hatan a bayyane alƙali ya ce gashi mun zo da shi wajmila وجمل من علامات نبوته مقنعة في واحد منها الكفاية والغنية wajmila abin da muka taro min alamatin nubuwati daga alamomin annabtan wannan annabi namu mukuniya akwai wadatarwa fi wahidin guda ɗaya ma mu'ujizan annabi min nukutin daga wannan fa'ida alkifaya in an zo da guda ɗaya ma ya wadatar wani guniya kuma ya wadatar ya ƙara wadatarwa mhm.
وتركنا الكثير سوى ما ذكرنا tarakanar kasira min al'amba'i amma mun bar labarai da yawa da yawa muka bari siwa ma zakarna banda wanda muka ambata muku din ma mun bar da yawa ba mu kawo ba waqata sarna واقتصرنا من الأحاديث الدوالي على عين الغرد وفصل المقصد sai malai yace waqata sarna mun dai takaita muku min al ahadith duwali daga hadisi masu tsawo dawilatun masu tsawo al'aziyani na geza ala ainihin gari ga ainihin wannan muradi shine ainihin wannan bukata mhm.
نعم وفصل المقصد wa kafi da kuma fasi kaman ka yi zobe a kan zoben ka sa ado to wannan abin na sama sai a ce fasi almakasiri na abin nufi alƙali ya ce shi ma mun kawo shi mhm.
ومن كثير الأحاديث وغريبها على ما صح واشتهر wa min kasiri da yawa kuma mun kawo daga hadisai kuma wa min kasiri al-ahadisi da yawa daga hadisai mu ciro wannan mu ciro wannan mu ciro wannan wa garibu har bakin hadisan ma wanda marwaitan bai fice mutum biyu ba wanda an bi yawan samun sa kaman a cikin Tirmidhi alama saha bisa ga wanda isnadin sai inganta wai shahara kuma ya shahara naqalahu inda ali wato aka cira to yi gurin masana hadisi illa إلا يسيرا من غريبه مما ذكره مشاهير الأئمة illa yasiran shay'an qalilan kenan sai dai abu dan kadan wanda ba yawa min garibihi daga gariban hadisan mimma zakarahu mashayir al-aimma wanda manya manyan shugabanni suka ambata mana to wannan shine ma da yace sai dai wannan mhm.
وحسبنا الإسناد في جمهور لا- في جمهورها طلبا للاكتسار amma hadisan da yake suna da yawa kowane hadisi mun ce za mu kawo isnadin sa to littafin girma zai yi gaba ɗaya tun da hadisan da ya riga an san su hafazinal hazafinal isnadi na mun shafe isnadin min jumhuri ha ga mafi yawansu mafi yawa isnadin hadisin ba mu zo da shi ba me yasa muka haka yace dalaba li iktisari saboda dai neman mu takaita kar abin yayi yawa yin hakan zai sa littafin ya zama kaɗan karantawan ya zama da sauƙi mai sauraro zai ji daɗi ka ji dalilin da yasa muka yi haka alama manufar kenan Mhm.
وبحسب هذا الباب لو تقصي أن يكون ديوانا جامعا يشتمل على مجلدات عدة Wa'azbi hazal babi wato abin da ya isa ga wannan babi laudu kasida za mu nisanta kowanne mu kawo isnadin mu fada da bayani to ba an ya kuna diwanan sai littafin ya zama babban daftara jami'a ya zama babban littafi ya jamilu ala mujaddidajin iddatin da sai a ce a shafan yanzu da za a ce mujalladansa a hirin ne to mujalladi talatin kaga mai karamin niyya sai fansa ma ba zai yi ba ko kuma mai karamin niyya ai karanta shi ma zai zama aiki to yi yasa abin kar ya kai ga haka muka takaita kun ji manufan sa alƙali kenan Mhm.
ومعجزات نبينا نعم.
صلى الله عليه وسلم
wa mu'jizatu nabiyina kaga mu'jizan wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam ya malam yace أظهر من سائر معجزات الرسل بوجهين azharu shine mafi bayyana aksara shine mafi yawa abaharu shine mafi rinjaye da haka zaka fassara azhara din min sa'iri mu'jizatir rasul da sauran mu'jizan manzannin Allah azharu min mu'jizatis sa'ir kuma ya rinjaye mu'jizan annabawan bi wajahaini ɗayan fuskoki guda biyu nazaran ila kamiyatihi in ka duba nawa ne wal kaifiyati yaya kaifiyar sa yake to ta fuska guda biyar rinjaye su ahaduhuma أحدهما ai ɗaya daga cikin su كثرتها yawan mu'ujizan shi yawan annabi mu'ujizan nasa komai ma mu'ujiza ne kowanne yawan kadai wa annahu وأنه لم يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها
wa annahu yanda sha'anin yake lam yuta nabiyyan mu'jizatan ba wani annabi da aka bashi mu'jiza illa ba ce wa inda nabiyina agun annabin mu akwai misalin wannan duk annabin da aka bashi mu'jiza an baiwa annabi ai mu'jizan annabi Adamu ai ilimi aka bashi ko to a kan annabi Allah ya ce wa allama kama lam takun ta'lam kamar yadda Allah ya ce wa allama la adama la sama'u kullaha annabi Nuhu mu'jizansa jirgin ruwa ne ai ko to al'umman annabi ma sun samu jirgin ruwan da girman ya kai na annabi nuhu annabi suleiman mu'jizansa jirgin sama ne al'umman annabi ma sun samu wannan mu'jizar annabi isa mu'jizansa ya tada macece ne waliyan allah ma a karama suna yi to bare ma kan annabin mu shi yasa duk wani mu'jiza da aka ba kowane annabi to an dauki wannan mu'jizar an ba wannan annabi namu an tara masa bayan kuma nasa na daban din mhm.
أو ما هو أبلغ منها sai ma da yaji au ma huwa abalagu mina ko kuma na annabin namu ma ya kai ya fi kaiwa matuƙa yanzu ka taɓa jin wata ya tsage ka ga tsagewan watan nan na annabin mu ai kaiwa matuƙa ne ko kaiwa matuƙa ne kamar tsagewan wata kamar fakar da rana duk wannan kaiwa matuƙa ne Mm.
وقد نبه الناس على ذلك kuma bayan wannan har ila yau wa qad nabaha an-nas Allah ya faɗakar da mutane ala zalika ga wannan mu'ujizozi mhm.
fa in aratahu fata'ammal fa in aratahu idan kana nufin ka gane mu'ujizozin manzon Allah fa ta'ammal to ka dinga lura in an yi magana dan kana lura in kai lura tsam da ranka za ka ga abin da muke nufi wa ma yazakar illa ulul albab mhm.
فصول هذا الباب ومعجزات من تقدم من الأنبياء الأنبياء وصول هذا الباب كاغا فسلان wannan babi min mu'jizati nabiyina ga mu'jizan wannan annabi namu wa mu'jizati da mu'jizan man taqaddama min al-anbiya'i wanda zai gabata daga annabawa wa qabilun baina wahida ma yunasibuha min al-anbiya'i na dangane da annabawa mhm.
تقف على ذلك إن شاء الله Allah kaji alƙali ya ce in dai ka ga wannan ta ƙihu ka tsaya ala zalika da ma'ana ga wannan ma'ana da muke magana ko mun gaya ma insha Allah in dai Allah ya so wa ama وأما كونها كثيرة فهذا القرآن وكله معجز wa ama kaunuhu amma kasancewar mu'jizan da Allah ya ba wa annabi kasiratin da muka faɗa fa hadal qur'ani kalla alqur'ani mana kullu mu'jizan da qur'ani mu'jiza ne ba ka ga a qur'ani harafi ya kai miliyan amma ka dauke harafi daya sai an ce kamar gurin sai an ga bai cika ba sai ka ga harafi ɗaya kuma ka daina ganin ali alif alif alif ya kusan miliyan in ka kara ɗaya sai a ce ce dai naka ɗayan da ka kara eh wayancan din duk yawan su ba zai sa a karɓi wannan ɗayan da ka zo da shi ba. ba ka ga shadda shadda a ƙur'ani in ka duba wani guri ya dace in kasa sai a ce aka cire wai ka ce akwai irinsa da yawa sai a ce wannan ba gunsa bane kana ganin madda a sama gwanin ajiyewa dan dan dan dan in ka ɗora wani guri a ce a cire wannan dan ka ce wannan ma irinsa ne sai a ce sai ba gunsa bane ai ba gunsa ba sai ka cire shi duk abin da ka karo harafi ɗayan ka karo ba zai zama na ba ɗaya ka cire kuma sai an miyar Qur'ani yace inna nana nazzalna zikir wa inna lahu la ku daina ajiye ruwa kan wannan nan kana dauke ku sauke wa inna lahu la habizuna Allah ya ji mu ke kiyaye kaya mu ta mu'jiza ce duk abin da ka gani na alqur'ani mu'jiza ne kuma ka duba wasila nan na qur'ani in game da wani wasali kasa sai a ce mai dahi sama in game da yi sama kuma a ce mai dahi kasa haka mu'jiza ne ba yadda yahuda da za a iya canza da yahudawa sun yi sai da suka ce idini bi qur'anin gaira hadha aw badilu yace ma ma yakunu li an ubadiluhu min tilqa'in nafsi kaga mai da wani qur'anin da ba wannan ba ko a canja haka ce ai ba zai yi ba haka Allah ya kara haka za a yi amma sai a taura ya kaga an canja su yuharrihu al kalima min ba'di mawarihi wa nazu hazza mimma zikiru bi kaga yugayyiruna al kalima amma warihi amma qur'ani ba zai yi ba la yati al batil min bayni yadayhi wala min kalfihi to gaba ɗaya ƙur'ani mu'ujiza ne suran ma mu'ujiza ne ayoyin mu'ujiza ne wasulan mu'ujiza ne kalmomin mu'ujiza ne ayoyin mu'ujiza ne yankin surar abu da daga wani sura a ga wani surar mu'ujiza ne haka ƙur'ani kowane labarin ƙur'anin mu'ujiza ne misalan ƙur'anin mu'ujiza ne labaran annabawan ma yi ma mu'ujiza ne ne zaman kanka hukunce hukuncen da yake cikin ƙur'ani mu'ujiza ne umarnin mu'ujiza ne hannun mu'ujiza ne ɗayan da Allah da tauhidi da kisasu da labaru ɗin mu'jiza ne tafsirin ma cikinsa mu'jiza ne akwai tafsiri akwai tafsili akwai tawili akwai inda tafsirin za a yi akwai inda tafsiri za a yi akwai inda bayani za a yi akwai inda kuma tawili za a yi akwai inda li'irabi za a yi kowanne ko mai zaman kansa wani kuma ayarin ka kalle ta zahirinta ne gata amma nasiki ne wani kuma an yi mansukinta an kawo wani a gurbin an za wanda zai zama amfanuwa ga bayi wani kuma tana nan tana aiki wani kuma ayar tana aiki amma ba hukuncin wani kuma hukuncin yana aiki an dauke ayar ka ji wata mu'jiza ita ma kuma daban take ga ba ayar an dauke za amma hukuncin tana nan wani kuma hukuncin yana nan ayar an dauke wani kuma ayar yana nan dauke hukuncin Allah cikin ikonsa wani kuma ayar yana nan ayar da yake muhukama ne wani dai karatun kurin ake bukata wani kuma a'a karatun ake bukata wani kuma in ka zo karatun karatun ake bukata ba a son fasara fassara su ko bala'i za ka fada wani kun ana son karatun a gane fassara wani kun kuma an zo karatun ake so ba a son a gane fassara in ka zo kurin ka tsallake ka fice ka ce Allahu a'lamu bi muradihi to ka bani fassara in ka ce baka sani ba anan ma ka sani idan ka ce za ka sani to anan za ka fada baka sanin ba har ka halaka amma ka zo kana so ka bai fasara ka ce Allahu alam Allah shi ya sani kurin to a hakan kuma ka sani in ka ce Allahu alam bi muradihi to ka fasara shi wani gurin ka zo ko ba dama magana kurin za ga harafi ka kare masa kallo ba maddan ba komai wani harafin madda kadai ne shi ma balaraba ma bai sani ba yau balaraba ya san ƙaf sai za ka ce wannan ba shi aka yi kala ba ba shi aka yi ta'ala ba a hanyar larabcin ma ba laraba mai san ƙab ba ko kuma ka ce nuwan ba yadda ba laraba zai yi in ka ce me yake kurin me kai ma kaman kai da iyanan duk kun zama ɗaya ko kuma ka ce ka he ya sat ba larabci ba ne kuma larabcin ne Allah ya ɓoye kayan ko ba larabci ba ne amma kuma larabcin ne tunda ƙur'anin arabiyan to ibu yana cikin ƙur'anin amma balarabe nan haƙuri zai yi suna cikin mutashabiya ba ma fassaran ba tawilin ma baka sani wa ma ya alama tawilahu war rasiquna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min inda rabbina wa ma yadhkar illa ulul albab to kaji imani yace in ka duba gaba ɗaya ƙur'anin ma mu'ujiza ce zallanta
wa aqallu ma yaqaw al-ijaz fihi inda ba'd ayyimat al-muhaqqiqin suratu inna a'tainaka al-kawthar
sai malam yace wa ma kaunuhu kathirun fa hadha al-qur'an wa kulluhu mu'jizan wa aqallu ma yaqaw al-ijaz kadan daga cikin abin da zai aukar da gajiyarwa fihi inda ba da ayin matar muhaƙiƙi na abin manya-manyan shehunai malamai na haƙiƙa babu kamar zuwa da inna ɗaya na kalkautara ka duba dai ka gani aya ce fi kadar ya ko gurgudan da su kawo Allah ya ce fatu bi suratin min mislihi wa da umarin sadadu min duni la in kuntum sadiqina sa kasa
aw ayatin fi qadariha وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كان معجزة ولذلك دليل wannan ko wasu malaman suka ce wa zahaba ba'aluhum shayin wasu malaman sun tafi ila anna kullu ayatin minhu ai kowace aya ma daga alqur'ani kaifa kanat duk yadda ma take mai tsawo ce gajeriya ce mu'ujizatun wannan aya mu'ujiza ce wa zada akarun
wasu malaman ma sun yi ƙari alama zikira bisa ga abin da aka ambata anna kulla jumlatin muntazimatin minhu mu'jiza anna kullu jumlatin dukkanin jumla muntazimatin minhu wanda aka ƙara wannan jumlan daga alqur'ani to malamai sun ce mu'jizatun mu'jiza ne wa in kadar min kalimatin aw kalimatayn wa in kana koda wannan jumlan min kalimatin daga kalma guda ɗaya ne kamar ofin daga faɗa au kalimatai ne ko kalma guda biyu ka ce ofin ɗin ne kalma biyu kalma ɗaya kuma ka ce la ita ma mu'ujiza ce wai wai da zahir kauli shine yake karfa faɗar da ya jabal ya dubi hadisin mislihi in kanu sadiqin wal haqqu ma zakarnahu awwalan liqawlihi ta'ala
amma wal haqqu thabitu inda jamhurun gaskiya wanda take mabayyani a gun taruwan malama ma zakara lahu shine abin da muka ambato muku awwalan da farko li qaulihi ta'ala fatu bi suratin min mithlihi to kaji fa huwa aqallu ma tahaddahum bihi wa huwa fa huwa yin haka itiyanu nahu surat a zo da misalin sura din aqalli shine mafi karanci ma tahaddahu na neman bujirere ne bihi da hi ma'a مع ما ينصر هذا من نظر وتحقيق يدول بسطه وجمع da جماعة ما ينصر هذا تعالى ده أبن ده زي تيمكي wannan أي ويده ويقويه يقرب باي ya taimake من نظر أي نظر الإتبار ne duba na lura wata fakuru wata basara da tunani da basira wata haƙiƙu abin da zai tabbatar da haka ya tsulu basdu wanda za a tsawaita shimfiɗa shi wa idza kana hadha fa fil qur'ani min al kalimati nahwa min sab'atin wa sab'ina alf kalimatin wa nayyifin ala adadi ba'rihim wa idza kana hadha idan wannan ya zama aksara ma ta hadawun bihi ne mafi yawa da abin da za a yi bijirere ne ya da hi fa bil qur'ani al qur'ani min kalimatin akwai kalma wanda kalma ce ismiya akwai kuma fi'iliya akwai harafiya idan za ka lissafa nahu misalin min sab'atin wa sab'ina alhum wallahi za ka samu kalma kamar dubu saba'in da bakwai kalimatin kalma wani bin hadda ɗoriya ma mm.
ala adadi ba'alihim wannan yi ne adadin da wasu malaman suka lissafa harufan alkur'ani wa adadi inna adaina kalkautara asharu kalimat kuma wa adadi inna ɗaina kalkautara kaga adadin inna ɗaina kalkautara har ƙarye to malamai sun ce asharu kalimatin kalmomi guda goma ne a inna ɗaina karkausara.
Fato jizi wani ƙura'ana ala nisbati adadi kalimati inna ɗaina a kalkausar.
Wata jizi wani ƙura'ana. Ƙura'ani ya kasance a kan haka, ya gajiyar aiki jizi wani ƙura'ani. Ala bisa ga nisbati adadi da danganta adadin inna ɗaina karkausarar nan, da haka ya kaga idan ka raba izu shida shida sau goma, aikatin zai baka azai أزيد من سبعة آلاف ai wasu جزء malaman suka ce ai ya gari fiye da jizi'i ma dubu bakwai وكل واحد منها موجز في نفسه
kullu wahidin mina kowane ɗaya a labazan alqur'ani da harfan alqur'ani mu'jizun mu'jiza ne ba tare da ya dangana da wani fi nafsi a kansa ثم إيجازه كما تقدم بوجهين kuma ijazu ijazin alqur'ani kuma a takaita lawazi a bada da bayani kama ta kaddama kamar yadda ya gabata ne bi waje haini ga ɗaya fuska guda biyu min dariqal ijazi mhm.
طريق بلاغته وطريق نظمه
dariki balagati za ka ji tabarkin wato fasahan alqur'ani ijmali ala da dabil ijabi wa dariki nazamihi da tabarki yanda aka tsara hi bi sulukihi baina radanabi wal ijabi tsakanin idnabi ilimin balaga da kuma tsakanin ijabi fasara وسار في كل جزء من هذا العدد موجزتان fasara sai ya kasance sai kullu juz'in kowane juz'i min hadal adadi daga wannan adadin na zaba ta alaban dubu bakwai da muke magana a baya mu'ujiza tani mu'ujiza ne guda biyu bi kibari ɗariƙaini da lura da tafarkai guda biyu Mm.
فترى أفل عدد من هذا الوجه ai ba da rabal adadu kuma wannan adadin ya dinga linkawa aka dinga lillan kayi min hazal wajahi ta wannan fuska kaga daga dubu bakwai to in dai zamu linka zamu je dubu sha hudu Mm.
ثم فيه وجوه في ثم فيه وجوه إيجاز أخر sun ma bi cikin qur'ani kuma wujuhun ka akwai wasu fuskokin ma ijalun ukar na wani ijalin da ba wannan bannin ba kuma Mm.
من الإكبار بعلوم Yana الغيب da kibari na dangane da yadda ake ba da labarai bi ulumul gaibi da ilmai na gaiba na abin da yake fa- a a fake a ɓoye. Mhm.
فقد يكون في السورة الواحدة من هذه التجزئة الك- الخبر عن أشياء من الغيب Faƙar ya kuna sau da yawa yana kasancewa fi suratul wahida da sura ɗaya hakikatun au hukuma. Min hadhihi tajazziyatu daga wannan juz'in alkabar akwai labari. An ashiya'a da abubuwa min al-gaibi na ɓoye. kamar labarin annabi haruna kamar labarin annabi musa kamar labarin fir'auna da hamana da karuna ai gaibu ne sai da qur'ani ya zo da shi ai muka sani ko
كل خبر منها بنفسه kullu معجز kabarin min ha kowane labari bi nausi bin biradihi da dayantuwansa a karan kansa mu'jizun mu'jiza ne mustaqillin wanda ya ciratu fi babihi a babansa فترى فالعدد كرة أخرى to in kuma ya zama haka fadar abal adadu a lallanka wannan adadin mana da zaman lissafa wato karratan ukura marratan ukura ake nufi ai kaga da zuwa dubu bakwai muka linka ko ya zama sha hudu to mu linka mana ya zama ashirin da takwas kaga yanzu mu'jizar ta kai misalin dubu ashirin da takwas kaga an ƙara linka ta summa wujuhul ijazu akaru bayan wannan din ma akwai wata fuska ta ijazin daban wanda ba wannan ba alladhi zakarna الذي ذكرنا توجب الترعيف wanda idan mun ambata muku yi kamar yadda malam duleji ya faɗa to tujibul tar'ibi yana wajaba talillankawa ila ma la yakadu yuhsa wa la yustasa ga adadin da tun ana kirgawan to abin zai fi karfin kirge sai dai a bar wa Allah yi Mm.
هذا في حق القرآن فلا يكاد يأخذ العبد معجزاته to hada tar'i wannan lillankawan dai alwafiru cikakke fi haƙƙin alƙur'ani mun zo da yi ne haƙƙin alƙur'ani huwa zahiru fala ya kadu bai kusanta ya addu na cewa za a riƙe ƙirge ba li adadin kama bi nuskati kamar yadda zuwa cikin wata nusa mhm.
معجزاته na mu'jizan wannan alƙur'ani namu mhm.
ولا يهوي الحسر براهينه wala yawi ba zai taro da hazara tagaitawa barayinuhu na hujjojinsa ba li'azamatiha saboda girmanta mhm ثم الأحاديث الواردة والأخبار الصادرة عنه صلى صلى الله الله عليه وسلم
kaji wane mutum Allah ya yarda annabi Muhammad sai alƙali ya mana bayani sun male ta hadisul warida ku je ku ce su daina mana wannan aikin waken da Allah su daina yi. kar su ƙara gyara sana kar su gyara haka ma za a ce وسلم
sun ma hadisul warida kaga wannan hadisan da aka zo da su a sarihat mabayyana ne wannan hadisan malam ya gaya mana ya ce hadisai ne mabayyana wala kabaru sarida da labaran da aka gabato da su sahiyat anhu duk an ji su ne sallallahu ta'ala alaihi wasallama ga wannan annabi namu biya hadhihi abwab daga wannan babi babi al-malakuru fiha min al-mu'jizati wa kawarib al-adati wal akbaru alal ghaibiyati labarai alal mugayyibati ga abin da suke fakakku mhm.
وأما دل على أمره
wa man dala da abin da ya shiryar ala amrihi ga lamarinsa ai zuhurihi amrihi wa hukumihi bayyana lamarinsa da kuma hukuncinsa mimma مما أشرنا إلى جمله يبلغ نحوا من min هذا hada mimma sharra bisa ga abin da muka yi muku nunu ila jumalihi ga jumlansa ya bulugu ya kai matuka nawo min hada misalin wannan to Allah ya ce in an lillinka yanzu malam ya ce sai ya kai ga haka mhm.
الوجه الثاني sai fuska ta biyu وضوه معجزاته صلى الله عليه وسلم
kaji Mm, malam ya ce fuska ta biyu min wajahiya kaunihi mu'jizat azharat wanda ta bayyana min mu'jizati gairihi wuru malam ya ce za ku ji bayyanan mu'jizati mu'jizar wannan annabi namu sallallahu alaihi wa sallam ai zuhuru ha wanti sharu ha waiti haru ha da bayyanansa da ɗaukakansa da kuma ɗaiɗaitawansa. Mm.
فإن موجزات الرسل كانت بقدر همم أهل زمانهم
fa inna mu'jizat kaga mu'jiza ar-rusul na manzanni kanat waridun ala aidihim wanda ya gangaro a hannayensu bi qadari imani ali zamani gwargwadon himma ma'abuta zamanin sa ne halan wa miqdara da hali da daraja fi sha'anim a sha'anin su bi hasabin وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه bi hasabi gwargwadon alban nufanni allazi samma fi qarnuhu wanda aka ambata a tsarekunsa alawar da ba al- a- al asarhi wanda ya ɗaukaka ya ƙara ɗaukaka a mutanen zamanin shuhuratan bi ma raba da zalikal fanni da shahara da sanin wannan fanni fi dahari kama bayyana hu bi qawlihi ta'ala mm.
فلما كان زمن موسى غاية علم أهلهم سحر falamma kana zamana musa yayin da ya zama zamanin alayhi Musa dan Imrana gaya da ilimi ali kaga gaya matuƙa na ilimin ma'abuta wannan zamanin mutane alayhi Musa asiri dabo ne shi yasa ko yanzu ma yahudu dabo ne aikin su wannan zikirin society da kaji ana yi ai sihirin ne kurin ko ba gane ba baka ji ana sikirin society ba sikiri bane sihiri sihiri ne yahudu ne sihiri society yan sihiri ne dama to amma kai baka sani ba sai ka dinga cewa wani abin ne daban masu amfani da jini da waye duk abin da suka gada a wancan lokacin kenan wanda annabi Sulaiman da yazo shi ma ya bubbinne shi alamai umma kafara Sulaiman walakin lan shayadina kafaru yuallimuna an-nasa sihra to kaji fa bu isa ilaihim منام بوئس إليهم موسى بموجرة تشبه ما يدعون قدرته قدرتهم عليه to Allah dai da yayi kwanai Musa fa bu iza alaihi Musa sai Allah ya kuma musa alaihi Musa bi mu'jizatin da mu'jiza tashbihu tai kamanceceniya da alama yadda una wanda suke da'awa qudratum da ikon su alaihi a gare kamar yadda suke da'awa da shi wa ma yazamuna suna riyawa mahara domin su ne mahiru a wannan ladai wa bi wajhihim da kuma sanin cewa tunda su masu dabo ne to bari a kawo abin da ya kama da abin da suka sani din ko za su iya kawowa mm.
فجاءهم منها ما خرق عاداتهم عادتهم
فجاءهم منها على يد موسى sai Allah ya zo da mu'jiza ta nima ne Musa ai ma ka raga adadu abin da ya keta al'adar min inqilabil asa hayatan wato sanda ya zama macijiya ta tsa tana tafiya wal yadda ga hannunan samara ubaira ta zama fari fat min gairi sun ba tare da baki ba kaga abin ya fice da sanin su na'am ولم يكن في قدرتهم قدرتهم ai sai abin ya zama ba su da iko a kai fi ni daki qawaihim wa qudratihim wa abdala وأبدل سحرهم anan ne ba ne Musa ya bada sihirin nasu suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa yace qala amantu lahu qabla an azana lakum yana magana innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihr ina dai ina suka ce amanna kurin mun yi imani kai shikenan an gama mu'jiza ta zo kuma za a tsaya saurari ƙarya ne ai sai dai mara rabo Mm.
وكذلك زمن عيسى أغنى ما كان طب وأوفر ما كان أهله وكذلك هذا من زمان عيسى زمن النبي عيسى دنا na مريم اغنا shi ma'ana a gana ɗin nan af'alu ne tafridu min al-gaya ana kaiwa matuƙa ma kana ɗibu babu wani ilimi a zamanin wanda ya fi shahara sai likitanci a zamanin annabi isa Mm.
وأوفر ما كان أهله alahu shi ne mafi yawan ilimin da mutanen wannan zamanin suka fi shahara da hi فجاءهم أمر لا يقدرون عليه to ka san al'adan likita shi kowane likita da nasa al'ada eh su suna dawa da ilimin likitanci sai annabi isa ya zo fajahum amrun ala yadda isa aka zo da mu'jiza a hannun annabi isa amrun la yaqdiruna alaihi lamarin da ba su da iko a kai su al'adan sun ba shi al'adan likitan ba ka da lafiya ne zai ma magani ko to an kawo hannun annabi isa zai ce a ku bari sai ya mutu yi mana ku bari wallahi ga mara lafiya nan mun kawo ga are ana la yace ku bari a zare ran in an zare ran sai yace bismillah in yadda ka sai ya dawo shikenan ya kuma yana ba lafiya to su abinda suka sani ceto suka sani kafin ran ya fita su yi kokari shi kuma sai ran ya fita yake to kaga wannan wannan lamarin ya fi tunanin su yawwa ka zo da mara lafiya aka ce ka bari sai ya mutu kaga wannan ai likita bai san wannan ba shi kokarin sa dama kar ya mutu shi kuma annabi Isa sai ya mutu anan ma ya fi maganin to ka ji mu'jiza ya zo musu da yi da abinda ba za su iya ba Mm.
وأتاهم ما لم يحتسبوه من إحياء الميت وإبراء اللقمه والأبرص دون مؤجلة ولا to طب ka ji wa atahum annabi Isa ya zo musu da likitocin malam ya atasibu shay'an ta inda ba za tsammanin wani abu lam ya zannu wujuduhu da dai ba za tsammanin samuwan abin nan gare shi wa amruhu mubawwara ila lamarin suka fawwara gare min ihya'il mayit Allah ya bayi iko ta hannunsa sai ga araya mace ce wa ibrahim akama kaga an warkar da makaho wal abarazu da mai barazu duna mu'alijatin ba tare da an masa magani ba wala tibin ko wani likitanci babu kurin daga ya taba shi kenan wani ma kurin sanda zai dora masa an gama daga kayi radin imani shi kenan ba wani magani ba ka ya wani ruwa ka ya menene duk babu ba ƙarin ruwa ba ƙarin jini kurin ba jinin ba ruwan ko ba za a ƙara ruwan ba ba za a ƙara jinin ba shi kenan sai ga an warke ina ruwan Allah wani gaban ma ya cire daga an yaduwa sai ga gaban ya zo ba tare da an yi wani dabara ba da abu ne daga kumfa ya kunu eh inna masala isa inda lahi ka masala adam ka daga homin turabin zuma kala lahu kumfa ya kunu
وهكذا سائر موجزات الأنبياء
وهكذا هكذا سائر موجزات الأنبياء ثم موجزا النباوان سورا هكا يشي mu'jizar yana nan a zamanin su in ba gaya ma aka yi ba baka sani ba kuma annabawan sun koma mu'jizar ma ta koma Mm, duk wani annabi mu'jizar sa zamanin sa ne in ya tafi mu'jizar ta tafi wanda zai tafi mu'jizar bai tafi ba sai dai sai dai manzon Allah shi ya tafi yau ga Qur'ani mu'jizan yana nan sai annabin mu amma su wannan sun tafi mu'jizan ma ta tafi ta tafi in ba labari aka baka ba na annabi Sulaimanu yanzu ina jirgin saman nasa an kuma annabi Nuhu da ga ma aka ce ina jirgin da ya ya dawo yanzu akwai jirgin nasa ai da baya nan jirgin nasa ma baya nan ai to annabi Isa da ya koma ga Allah ina mu'jizar ta ya koma yi ma ta bi shi amma annabi bayan ya koma ga Allah yau ga Qur'ani kaga ya tafi ga mu'jizar ta nan ga hadisan sanan in ana magana kaman ka bude ido ka ganshi to shi ne bambanci to ya aka yi ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم
mai mai ta maji na'am ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم
ash wane mutum Allah ne yarda ai daga jin sunan ka san abu mala in aka kama sunan nan baka ji tsigan jikinka yana tayi ba anya akwai musulmi ne kai ba za ka dinga jin jikinka yana makyarketa ba annabi muhammadu a kama sunan ka ji ka shiru wala ka je ka yi ta tuba a kama sunan nan baka ji jikinka yana wani zuga haka ba ka ji tsigan jikinka baya tayi kai ka je ka tuba wallahi ina mutum na kirki ya ji an kama sunan malam ai sai ka ji zuciyar ka ma kada take da abin ta fita ne za ta fita to haka ake so an kama sunan ka ji kana risalawa a zuci ka nuna tawari'u ka ji kana jin tsoro ka ji kana jin kwarjininsa kana son sa kuma kana tsoron kwarjininsa zuciyar kuma ta yi tawari'u kamar annabin gayi a gaban ka kai risala haka ake haka kuma sai ka kai inda baka tunani yanzu nan za ka zama masoyin annabi daga soyayyan tara za ka yi kenan ba kai ba wahalan duniya ba kai ba wahalan lahira Allah ya baka annaba me ake nema ne ai babu abun nema kenan in an samu annaba an samu komai duk abin da aka ba kuma baka samu annaba ba kai asa shi yasa an ka zo garin nan ba za ka ji daɗin koma garin ku ba ko da direban ku yana gaggawa ka na zuwa garin masoya ka ji inda za ka ji ana cewa in ba dole ba hausa suka ce hausa suka ce sabo turken wawa in ba haka ba ka zo kaga gurin nan malam kamar a lahira kake ba wani wanda bai dame ka babu yaran zamani ba addinin zamani malam ta hankali ya kwance duk wani tayar hankalin duniya babu shi Allah ya dauke komai ba za ka ji komai ba malam ko yunwa kake ji ka shigo nan wallahi kare na ji kare na ji eh ba ka daina ji yau kana gaban manzon Allah sai ana magana gaban annabi Muhammadu duk wata hayaniya sai ka bar nan ka je ka ji ana ta mutu wannan ya ce haka wannan ya ce kaza nan ba a ji kowa zancen mu daya tafiyar mu daya shawaran mu daya duk wanda ka kalle yana walwala ga sakin fuska ba hasada ba kyayi ba cewa gonan ka yau ya fi na wane a garin ku wani gonan sa ya gyaru wani bai an daina wannan ai ce baya ne mu nan ka zo ba wanda ake kawana sai dai ba da lada ka garzayo ka zo garin masoya eh na ji daɗi shi ne gari ana saba an ga garin ku ya fara ma zafi ka musu haka da hannu ka ce da ina ka ce na taho kuka da ka zo ka huta nan ba kowa ba wanda ya damu kowa yana son ka yi mana amma can gurin ka je ka zauna kai ba kai ba kai ba mutane ba ana ta musu an bar wannan yayin to ka mutu ya za ka yi kana ta mutu za ka mutu akan gona kana wannan hagada wannan menene to ka mutu fa a wannan halin yanzu ka je lahira ya za ka yi amma ka zo kana niyyar san annabi malam mu da kai muna guri daya ba ka so ranar lahira a ce jirgi ya tashi so kake ka rago ya barka ai ka fi kokari ko ta kama ka fada in ta kama za ka fada ma ka fada ranar lahira jirgi ya tashi ba kai wallahi ka yi asa ka zo garin masoya gurguzu wanda za mu ja mu je gaba Allah mun gode ma alfarman manzon Allah duk bakon da ya zo so muke koma garin su da murna in ana ma haka dan in ka kwanta barci yanzu za ka yi mafarkin annabi Allah ayin ba ka zo garin nan ba ba mu haɗu da kai sai ka taya a gadon ka kai kare kana ma Allah in ba ya ga ba kare da yan kuka da uwa matanka ta ce lafiya ka ce ita ta yawa lafiya ce ta yawa ita ma ta fara ka taya kan gadon ka kurin ka miƙe ka dinga jinjinawa to me hu wannan ko ranka haka zo zarewa za a yi wa mala'iku su gina a ce me kaunan annabi ne ita kaunan manzo Allah lahiran ma dama dan shi aka yi kuma ranar ma tasa ce duniyan ma tasa ce lahiran tasa ce kai kuma ka zama bakon manzon Allah mu da kai gaba ɗaya mu gama a gaban manzon Allah ka hutar da hankalinka ka cire hasada da kyashi eh ka zo kurin ka nuna zan annabi idan duniya ta zo ta zo in ba za ta zo ba ta tafi ka samu lahira kuma in ka nemi lahira duniyan ma za ta zo amma kana neman duniya kai ba tabbas ba ga tun kana yaro ka tsufa ka fara hurhura tun da wancan an yi an yi taƙi samuwa a bar wanda ba zai yoyi ba mana koma wanda zai yoyu ka zo mu da kai mu so Allah ya yarda mu gode wa Allah to mu je malam summa inna Allah
ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم
alƙali ya ce kuma inna Allah ta'ala kun ga Allah maɗaukakin sarki ba za Muhammadin shi ne aiko mana da wannan annabi namu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wa jumlatu ma'arabi al-arabi wa ulumiha arbatun wa jumlatu da dukkanin jumla ma'arifin arabi na ilimin larabawa wa ulumiya da ilimansa min juz'iyyati wal kulliyat gaba ɗaya aka taro da shi arba'atan guda hudu albalagatu wan shi'ru kaga gaba ɗaya jumlan ilimin larabawa balaga fasaha ce almaqarunatan bil fasaha wa shi'ru da waqa annazamu almuqabil lin nasri wal kabaru wal kahanatu wani kabaru da ba da labarai bi an sabul arabi da sanin nasabar larabawa wa iya mi hadara ne kunsu min waƙayi ya na abubuwan da ya hauku na dangane da yaƙi yaƙensu wal kuhanatu da bokanci فأنزل الله عليه القرآن الفارق لهذه الأربعة فصول فأنزل الله القرآن sai Allah ya sauke littafi mai girma shine alqur'ani ga wannan annabi namu alkarika mai ketawa da hadil arba'ata husulin wanda zai keta wannan fasalai guda hudu من الفصاحة daga والإيجاز cikin alqur'ani akwai fasaha min ajali fasahatul qur'ani wal ijazi da ijazi a takaita lafazi a yawaita bayani والبلاغة الفارقة أن نبي مدي كلامهم
wal balagati da balaga alkarija wanda ya fita an namdi daga nau'i kalamihim na zancen larabawan mhm.
ومن النظم الغريب والأسلوب العجيب wannan nazami daga wannan nazami al-garibu bako wal usulubi da wannan usulubi al-ajibu mai kayatarwa allazi لم يعتدوا في المنظوم إلى دريه tarihi allazi lam ya tadu wanda ba za su yi hiriya ba fil manzumi daga abin da aka tsara ila dariki zuwa ga ai maramihi abin buri mhm.
ولا علموا في أساليب الأوزال منهجه wala alimu barantana ma ban sani ba fi asalibi daga usulubi auzani na wazanai wato na wazanan waƙoƙin mahajatuhu ta barkinsa ومن الأخبار عن الكوائن والحوادث والأسرار والمقبعات والرمائر wani da akabari za ka ji daga alkurani ana ba da labari an alkawai ne abubuwan da suka kasance wala hawadisi da wanda suka faru wala asrari fil bawadi ne da sirrorin abin da ke baɗini wala mukba'atu da abin da aka boye su fi zahiri a zahiri mhm.
والضمائر da kuma abin da ke lamiri na zuciya فتوجد على ما كانت akan samu abin kamar yadda aka labarta zatan wasu fatan mm.
ويعترف المخبر عنها بصحة ذلك وصدقه
wa jarir mukbiru shi mai bada labari yakan yi huraci an haza ijabi ziyadi zalika da ingancin haka wa sidqihi da gaskatawansa wa in kana أعدى العدو kai ko da ma maki ya kasance mutum ya san qur'ani gaskiya ne Mm.
فأبدل لك هانة التي تصدق تصدق مرة وتكذب عشرا kuma wa dalal qur'ana ya bata alqur'ana da boganci allati tasduqu marrata in ma suka yi gaskiyan sau daya tazribu ayra ka sa gama da ƙarya goma yi ma qur'ani ya bata wannan bokancin nasu summa ثم اجتثها من أصلها برجم شهب ورصد النجوم summa ijtasa sai aka tabbace ta min asaliha tun daga asalinta ita ƙaryan birajami da jefa su da ashabu taurari warasa da naji kuma aka yi kwantan bauna da wasu taurarin Mm.
وجاء من الأكبار عن القرون السالفة وأنباء الأنبياء Waja'a ya zo mana cikin Qur'anin haila mana ya gaya mana haila yake ba mu labari waja'a ya zo daga alqur'ani min al-akbari na labari al salifa da alqarriyoyi wanda suka sa- fice shi ne sabiga suka gabata wa anba'il anbiya'i da labaran annabawa والأمم البائدة والحوادث المارية wani umami da al'ummatai badiya ba'ida halakaku wanda aka halaka da su ne ba'ida din wala hawadisu da abubuwan da ya faru almariya wanda ya riga ya shuɗe Mm.
ما يوجد من تفرغ لهذا العلم عن بعده على الوجوه التي بسطناها ma yujizu abin da zai gajiyar man dabar raga lihadan ga wanda ya juya ya zuba karfin ga wannan ilimin an bari sanin shayin sa ma zai bashi wahala ala wujuhin ga wasu fuskoki allazi basadana ha wanda muka shimfida ta aura na muka bayyana ta Mhm.
وبينا Mu'jiza المعجزة fiha ko bayyana mu'jiza jama'a ga hinan dai muna bayyana muku mu'jiza fiha daga cikin alqur'ani Mhm.
ثم بقيت هذه المعجزة الجامعة لهذه الوجوه إلى الفصول الأخرى التي ثم ذكرناها بقي da hadhihi mu'jiza wannan mu'jiza ta wanzu ana jami'atu wanda ya taro li hadhihi alwujuhi ga wannan fuskoki alla ila husul al-akhir izuwa ga wani fasalin daban allati zakarnaha wanda muka ambata muku fi mu'jizatul qur'ani daga mu'jizan alqur'ani sabitatan ila yawmil qiyamati yana nan a tabbace daga nan har izuwa tayin kiyama Mm.
بينة الهجة لكل أمة fatin taati bayyanatin hujjatun an bayyana ga ta a fili li kulli ummatin taati da al'umman da zai zo malam yadda muka yi zamani muka tafi na baya zo haka zai tada qur'ani na gabanin mu ma kuma haka suka tarar la yakfa لا يكفى وجوه ذلك على من نظر فيه la yakfa babu wani abu da zai buya wujuhu zalika almu'jiz fuskar wannan mu'jiza almutaqaddimi na abin da ya gabata alaman nazara fihi da wanda ya tsokace cikin sa wata amala وتأمل وجوه إيجابه
wata amana kai lura ya kai dan uwa mai sauraro wujuhi ka duba fuskoki mana ijazihi na ijazin wannan alqur'ani da aka sauke wannan annabi namu إلى ما أكبر على ما أكبر به من الغيوب على هذه السبيل ila izuwa ga ai mun ramman ila ya taro izuwa ga ma akbara bi abin da aka labarta min al-guyubi na dangane da gaibobi ala hadhihi sabili a bisa ga wannan tabarki Mm.
فلا يمر أثر ولا زمن إلا ويظهر فيه صدقه بظهور المخبر على ما أكبر to gaji mala ya bamu labari ya ce bayan wannan ha'ila yau fala ya murru azarin babu wani zamani da zai gifta wala zamanin ko wani zamani illa wa yadhhiru bihi sidqu za a ga gaskiyan alqur'ani kullum bayyana yake ƙara yi bi zuhuri da kuma bayyana mukbarihi abinda qur'ani ya labarta mana alama akbara bisa ga abinda qur'ani ya labarta fa yatajaddadu فيتجدد الإيمان ويتظاهر البرهان to duk mumini malam idan ya ga abin da qur'ani ya faɗa ya bayyana ai bai ta jaddada imani imani sai ya karu sai ya sabantu wai da zaharar burhanu kullum hujjoji ƙara bayyana suke a fili mm.
وليس الخبر كالإيان ai labari biyan da yake ai bai kai ganin ido ba bayan labarin kuma ra'ayil ayin yau gashi ka gani da idonka ka ga da abin da qur'ani ya faɗa ai mun gani mm.
وللمشاهدة زيادة في wanda اليقين mujarihi ganin ido din ziyaratin yana yin ƙari fil yaqini wajen sagangancewa in ka ga abu da idan ka akwai nutsuwa ai akwai nutsuwa kan nutsuwa har ila yau wan nafsu والنفس أشد طمأنينة إلى عين اليقين منها إلى علم اليقين kaji alƙali wal ainu yace ita idaniya sau da yawa al'adan idaniya ce haka sai alƙali yace ashaddu dumanina tana da tsananin natsuwa ila ainul yaqini izuwa ga taga ido taga abu a zahiri mina ila ilmul yaqini ga ilmul yaqini a yanzu aka baka labari ko kafin ka zo garin nan ilmul yaqinin ai ka ji karatun mu dai ko to da ka ji karatun mu a can yadda aka baka labari ba kaman kana ganin mu ba kana jin daɗi amma yanzu da yau da jin karatun ɗaya ne yawwa ka ga yau yanzu da gaban masallacin nan kai ga ka gan mu ka ga ma yadda ake karatun da kuma wanda aka yi masa a kafin yanzu sa zama ɗaya to yi aka zuciya take ta zo ta ga abu da kanta akwai nutsuwa akan a bata labari yanzu idan kun koma garin ku wanda aka ba shi labarin mu bai gan mu ba nutsuwansa ba kaman ku ba kun zo hankalinku ya kwanta kun ga masoyinku masoyinku ya gan ku wani ma ya ji murya nan cewa zai dai ki ko tsoho ne dan shekara arba- tamanin yawwa haka za ka yi tsammani kuma amma idan ka zo ka gan mu sai ka ce ikon Allah sai abin ya taba ka mamaki eh sai ka yi tsammani ko ga furfura ko ina haka to ga yi nan dai kaman kai nake to hankali ya fi kwanciya ni ma kaman kai ne hankali a kwance yawwa idan ka je garin ku kuma sai ka ga ka samu nutsuwa to haka alƙali ya faɗa sau da yawa shi ido ya ga abu ɗin ya fi sakankancewa da yi fiye da a bashi labarin abu shi ne ma'ana ainul yaƙini ilimin dama fanni uku ne akwai ilmul yaƙini akwai ainul yaƙini akwai haƙul yaƙini ya kasu kaso uku ilimin yaƙini a baka labarin abu yanzu a baka labarin mangoro a ce mangoro wani itace ne mai zaƙin kasha har ɓata hannunka zai yi tun an baka ka yarda a zuciya kana kallo to wannan lokacin da aka baka labarin baka ga mangoron ba to kana ilimin yaƙini ran da kuma aka ciro aure aka ajiye aka ce zowa ne kaga wannan abin yalo to shi ne mangoro to ka tayi daga ilimin yaƙini ka koma kuma ainihin yaƙini sai mutum ya ce ma inda ɗan gaɗa ka ji sai ka sa bakinka ka gaza ka ji to ka tayi daga ainihin yaƙini ka koma haƙul yaƙini ina fata kun fahimta to yi ne alƙali ya ce yi ilimi a ba da yi ɗin ai an fi nutsuwa da azabin ra'ayil aini Mm.
وإن كان كل عندها حقا ko da yake ma kowanne a nan gare ya haƙun gaskiya ne sabitun matabbaci wasu rigan abin gaskatawa Mm.
وسائر موجبات الرسل إن قررت بانقرارهم kaji alƙali ya gaya mana wa sa'ira mu'jizatir rusuli kaga sauran mu'jizan annabawa in qararat ya kare mu'jizan bin qira'ihim da karewan annabawan annabawan sun tafi mu'jizan ma ta bi su wa udimat bi adami zawatiha lokacin da aka rasa annabawan kuma sun koma ga Allah a lokacin ita ma mu'jizar ta koma ga Allah wa mu'jizatu nabiyina Nabiyina sallallahu alaihi wa sallam
kun ji jama'a a nan za ku ga bambanci alƙali ya ce amma ka ga mu'jizar wannan annabi namu annabin Allah annabi Muhammadu wayancan annabawan suna komawa mu'jizar ta koma eh a zamanin da aka rasa zatin to mu'jizar ma a rasa amma wannan annabin namu hi ya koma mu'jizar tana nan yanzu ka dau qur'ani kana karantawa kamar yau aka sauki wa annabi haka za ka ji qur'ani kuma idan ana karanta hadisi za a ga kamar ga annabin a gabanka mu'jizar tana nan to yasa duk lokacin da aka kama sunan annabi ruhin annabi yana gurin yasa duk lokacin da aka zauna ka dinga hararo shi a zuciyarka a zuciyar idaniyanka ka dinga ganin annabi eh kar ka sake da wannan Allah ne mana daraja ku gode wa Allah Allah ya muku baiwa ba din nan ba wanda ba shi da baiwa ka daina ganin cewa baka baiwa baiwa ka samu ai ah to kai al'umman annabi ne ai Allah ya mai da kai al'umman annabi kai ka sa yi tunda ba zamani ya gaje kai al'umman annabi ne yanzu akwai bai wanda ya fice wannan to na biyu ƙur'anin nan da labari kake ji baka gani ba fa yanzu a gidanka ba yana nan a rubuce ka rataye kayanka in kana so yanzu za ka yi zance da Allah ai ka ga wani A, to zance da Allah kai da Allah ba za ku yi zance fa ku gana kai da Allah wanda baiwa kake so duk lokacin da kai ga sallah kace Allahu akbar kai da Allah kuke ganawa ai ko da sarkin Kano kake magana kai mai baiwa ne to bayan ka ce Allahu akbar ba ga ganin Allah ne ga Allah kuna ganawa wanda baiwa muke so ta ina muka samu wannan banda darajar wannan annabi na kuma addinin ma a sauwaƙe sallah lokaci biyar in mun yi kuma a bamu lada hamsin kamar mun yi hamsin din azahar raka'a hudu la'azar hudu magariba uku isha hudu shikenan asuba biyu shine addinin asawwake in mun yi kuma muna zo mu huta mu huta masu barci su yi barci ka huta kuma in kai ibadan kana barcin kamar ibadan kake yi ranar juma'a mu je sallan juma'a dalilin annabi in mun yi wanda bai je maka ba wahiya hajjar fuqara'u wani masaki ne kamar ka sauke farali ne ga sawwaki a ga garin ku a garin ku zaka je ka yakin hajji a garin ku kuma ka taba ganin irin wannan addini kuma ko ba komai ka gane annabi muhammadu shine annabinka annabi shine annabin mu da zuwan nan da muka yi da cewa kai ba annabi ne annabin mu ma da sai mun musanya duk ma mun yi imani da su amma za ka musanya amma kai ba annabi muhammadu naka ne dan kai Allah ya aiko annabi inda ka ji wannan dadin yanzu sai ka yi ga zaki ka ce wai yanzu dan ne ka aiko annabi dan kai kuma annabin naka ne sai dai kai ka bari shi kenan amma yi annabi yana son ka kuma kai na annabi ne annabi kuma naka ne Allah ya baka annabi me yasa ba za ka sa hannu biyu ka karba ba shi yasa muke daga muke cewa shi in Allah ya ma arziki ka tanadi arzikin ganin tanadin arzikin kuma sai arzikin ya zo na gunka ai duk wanda yake walakanta arziki ai arziki baya zama a gunsa to Allah ya baka annabi ka rike kayan ka jajam ka ji ka fi son annabi fiye da komai sai Allah ya barka da annabi yi mana amma kana ruwan ido sai a barka da wani to ya zamu muke rike kayan mu gam baka ga mun daga hannun ma ba haka muke ba dunkulewa muke in annabi yana cewa aru alaiha bin nawajizi magana na ma ku rike da dadashin haƙorinku mun rike maganan shi kuma mun rike shi mu ba wanda muka bari mu ce kaga wannan tsarin dai da muka yi haka kana ga sa- ka san ba za a kwace mana ba ai hakan da muka yi alamu ne na ba wanda ya sai mun rike kayan mu in ka je garin ku kai ma ka rike kayanka wanda ba su yi ba su da rabo kai kyale su in an je lahira ka ga matsayin ka gurin Allah mu rike annabi Muhammadu mu ji muna kaunansa a zuci mu riko da sunnan annabi mu jajirce ku jajirce mu zama jatartatu mu zama gawurtatu akan rike wannan annabin kuma sannan mu zama mudin nan zababu ne ku zama zakara kar ku yi da wasa ku zama ku zama kudin kai ka zama wani abu ma kudin in ka tayi ka je garin ku ka kai labari ka ga inda ake mutane sun zama zakakurai kar kai da wasa an ci gaba yanzu mu an daina neman kuɗi in zai samu ya samu in ba zai samu ba ya tafi mun daina ba abin da muke so sai manzon Allah amma a kurin ka je ka bada rayuwanka kayi kayi ya ki samuwa ga abu wanda zai samu ga abin da ake nema kusa nan da nan Allah ya baka annabi me ake nema ka ji daɗin duniya malam ka ji daɗin lahira ka ji wasai hankalinka a kwance malam to yanzu ba ko ya gani a cikin ku cewa zai anya mutumin nan yana da aure ma Allah in ka gani cewa za ka yi anya wannan malamin yana ma da aure to na fi ka iyali duk za hulan da kake haka na fi ka iyali Allah ya yarda mu. sai mu je malam na'am wa mawjidatu nabiyina sallallahu alaihi wa sallam
kaga mu'jizar wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam alƙali yace la tabidu wa la tanqadi'u la dabidu baya karewa la dabana abadan wala tankadiu baya yankewa wala tankari sarmadan ba zai kare har abadan abada ba wa ayatuhu tatajaddadu wa la tarmahillu wa ayatu alamomi addalat ala sidqihi wanda ke hiryarwa bisa ga gaskiyar wannan annabi namu ta tajaddadu tana sabantuwa yauman fa yauman Mm.
wala tarmahilu ai la tazulu asalan asali ma ba za ta lalace a ce ta gushe ba wani haza ولهذا أشار صلى الله عليه وسلم
wani haza dalilin wannan ashara ya mana nuni wannan annabi namu ya aka yin بقوله فيما حدثنا الغالي شهيد أبو علي حدثنا الغالي أبو الوليد حدثنا أبو ذر حدثنا أبو محمد وأبو إسحاق وأبو الهيثم قالوا حدثنا الفرزدي حدثنا البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
Allah ya yadda wane mutu annabin Allah wanda ya mana hadisi mala ya gaya mana yake bi kauli da fadatarsa allazi wa gayatul maram dan fadar annabi shine matukar abun buri fi hadha al maqam al mundariji daga wannan matsayi da aka nannade shi shine mala yace haddathana wanda ya mana hadisi yace alqali shahid abul aliyu uban Ali al-Hafizu mahaddacin hadisi wanda malamai suna kiransa da Ibn Sakara haddathana al-Qari Abul Walid al-Baji shi kuma yace wanda ya mana hadisi babban alƙali ne Abul Walid al-Baji wanda yana bada ilimi mutum dubu arba'in da suke ɗaukar ilimi a gunsa babban alƙali haddathana Abu Zarri Abu Zarri al-Harawi ne ba Abu Zarri al-Gifari ba haddathana Abu Muhammadu ibn Hamawayhi wanda aka fi kiransa da Sarkasi shi ya mana hadisi wa abu isyaqa da baban malam isyaqa wanda ake kiransa da mustamli wa abu la sama kashimashini ya mana hadisi qalu kulluhum dukkanin su suna ce da mu hadathana al-firabri rawun bukhari ne ya mana hadisi hadathana al-bukhari imam al-bukhari ya mana hadisi sahib al-jami'u malami ne babba mana a lokacin da ya zo duniya baya gani makaho aka haife shi amma mahaifiyarsa ta tsaya da addu'a kayin da nayi sai Allah ya aiko da mahaifin Jibril ya zo ya mata albir ya ce dan naki Allah ya mayar masa da ido a dalilin addu'ar ki da Buhari baya gani a dalilin addu'ar mahaifiyarsa aka mayar masa da ganinsa to kun ji wanda bai san Buhari ba Imam Bukhari shine ya mana wannan hadisi shi ko buhari ya ji haddasa na yake abdulaziz bin abdullah abdulaziz dan abdullah al'amiri al'ausi mutumin garin ausi masanin fiqihu wanda yake jin hadisi daga maliki daga nabi'u maula ibn umar yace haddathana laysu bin sa'ad laysu dan sa'ad ya mana hadisi an sa'id an abi ya ji daga sa'id an abi daga babansa abi sa'id al-muqbari ya ji hadisi a gunsa ana karanta da abu sa'id al-muqbari saboda yana tona makabarta shi yasa aka ambace yayi wafati hijira yana da shekara 100 an abi huraira ya ji daga aba huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi tsira da amincin Allah to jama'a kuma da hankali ga annabi yana cewa
ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ما من الأنبياء نبي باب وانا النبي فدق النباوة نبي هو أما من رسول إلا أوتي من الآيات النبي يقول والله أنبانا آيوي ma mislu wani misalin abin da aka baya amana alayhi bashar wanda mutane suka yi imani da shi wa inna ma kana allazi utitu wahayan awha Allahu ilayya wa inna ma kana allazi utitu kun ga abin da Allah ya bani wahayan wahayi ne awha Allahu ilayya wanda Allah ya wahayanta da ita zuwa gare ni farju farju ana kuna aktharahum tabi'an yawmal qiyamah farju annabi ya ce ina sare amma sare ne na hakika anni aksarahum taba yace ni ne zan zama ina da yawan mabiya yawmal qiyamati ranar gobe kiyama duk annaba 124 din idan an tara jama'an su guri daya a kai darin jama'an annaba ba su da daya in an tara jama'an annabawa ma duk guri daya a kashi ɗari na jama'ar annaba ba samu ɗaya ba to yi za kar a barka a baya ka shigo tawagar annabi muhammad in baka yi gobe ma kanka ka riga na gaba yayi gaba hausa suka ce na baya sai labari kai go tawagar ka gode wa Allah Allah ya ma baiwa fa Allah ya ma baiwa har Allah ya baka iko ka zo inda bayan Allah suke kana garin ba baka nan ba ba labari ba ko ba mafarki bane fa kai din ne ba mafarki bane ko mafarki kai ka gan mu haka da mu da kai ai ka tahi da farin ciki inda kai wannan mafarkin ka gani ka ga an sa Allah ta tabai haka re'el ana ba da tarihin annabi kabarka ko ba annaban ka gani ba ka wuni da farin ciki to ba ma mafarki bane ido da ido gaka ko abin da ake faɗan kuma ka gani ra'ayin ayin mu'jiza kuma ga ta a fili karama kuma ga ta a fili ka ji ranka yana daɗi idan an ce in ka ga haka wace baiwa kake nema to ai Allah ya riga ya yi baiwa annabi ya ce muna sa rai ya ce ni ne mafi yawan mabiya wannan kuma haka yake
haza ma'anar hadisi inda ba'dihim to malaman suka ce haza wannan ma'anar hadisi shine ma'anar wannan hadisin inda ba'dihim abun shahin wasu malaman kuma wa huwa wa huwa zahiru wa sahihu insha Allah
huwa zahir wannan shine zahirin hadisin kuma hakan shi yafi inganci insha Allah in Allah ya so fala yudidu amma gadamna ka daina baudewa ga abin da muka gabatar maka wa zahaba ghayru washidin min al ulama fi tawil hadha al hadith wa zahaba ghayru wahidin wallahi malami ba dai malamai da yawa sun tafi min al ulama na malama في تاويل هذا الحديث كم فسر ون الحديث وظهور وظهور موجبة نبينا صلى الله عليه وسلم
wa zuhuri da bayyana mu'jizatu nabiyina mu'jizan wannan annabi namu tawil galabata mu'jizatu nabiyina sallallahu alaihi wa sallam ila ila ma'ana akhar har izuwa ga wani ma'anan daban min zuhuriha bi qawliha wa hayya wa kalaman la yumkinu at-ta'ayyul fi
alqari yace ba da banza ba a shine ya kai ga ma'anan min zuhuriha da bayyananta وبكونها كذن شوانسا من قوة معجزات نبينا بسبب دليل كونها كذن شوانسا وعيا وعيا كفية وكلاما جليا زنشين مبين la yumkinu ta'yilu juyahi fihi baya yoyuwa wala takayyulun koriyawa alaihi a gare shi mm.
ولا التشبيه ko wani kamantawa mm.
فإن غيرها من معجزات الرسل قد رام المؤاندون لها بأشياء سمعوا في التقييم بها على الضعفاء to ba in gaira waninsa min mu'jizatin rusuli daga mu'jizan manzannin Allah karramal mu'aniduna masu nuna tsaurin kai suna buri la gare ta kasadu suna nufi libdali su bata ta bi ashiyan da abubuwa dami'u wanda suke zamani bi takayilin biha da cikin riyawarsu da wasu dabarun su mm.
على الضعفاء ga masu raunanan hankali mm.
كإلقاء السحرة هبالهم وإيهم kamar yadda masu daban nan suka jefa igiyoyinsu da sandunansu وشبه هذا مما يقيله الساهر أو يتحيل فيه washimshi a haza da abin da ya kama da wannan mimma yukayyiluhu sahi wanda mai dabo yake riyawa aw ya takayyal fi ko kuma yake wani dabaruwa cikin sa wal qur'an والقرآن كلام ليس للحيلة ولا للسهر في التقيل فيه wal qur'an yi ko qur'ani kalamun lahi zancen Allah ne laisa lihi laji ba wani dabara da za a yi ga bata qur'ani wala lihi ko dabo wala takayyili ko riyawa bi daga cikin sa mhm.
نعم أم أمل na dangane da wani aiki فكان من هذا الوجه عندهم أزهر من غيره من المعجزات to sai alƙali ya gaya mana bayan nan yake cewa ha ila yau fa kana alqur'anu shi qur'ani min hadha alwaje a wannan fuska inda huma nan gare su inda arba bi hadha alma'ana azharan ana bayyana mana min gairi ga wannan zamin almu'jizat na mu'jizoji kama فما لا يتم لشاعر ولا كتيب أن يكون شاعرا أو خطيبا برغب من الهيل والتمويه to kama kana la yatimu liya dan baya cika ga mawaki wala kadibin ko mai kudi ba an ya kuna share ya zama waki aw kadibin ko mai kudi ba bi darbin da nau'i min hili na dabara wata muyi da tudanyawa mhm.
والتاويل الأول أخلص وأرى amma tawile na na farko akalas hi ne yafi bayyana nan akalas azhara ne wa arza kuma inda nuhusi ne shine rai ya fi yadda da ya fi daɗi da ita mhm.
وفي هذا التاويل الثاني ما يغمر عليه الجفن ويبرى amma shi alƙalin ya ce wa fi hada tawilin sani a wannan fasara na biyu ma yi gamiru zaman akwai abin da ake rimtsa idanu alaiwai guda ake tsara rintsawa وجه ثالث sai fuska ta uku على مذهب من قال akwai بالصرفة wanda suka faɗa dangane suka ce sarfati wajen juyawa mhm.
وأن المعارضة كانت في مقدور البشر فصرفوا عنها Ha, wa annal mu'arada ta amma bajarere ne ya kana bi magadurar bai yana nan ga darajar gwargwadon mutum din fasirihu ana kuma an juyar da barinta au ala أو على أحد مذهبي أهل ala السنة kuma ko kuma ga ɗayan mazhaba guda biyu na ahlus sunna mhm.
من أن الإتيان بمثله من جنس مقدورهم
min annal itiyanu ko azo da misalinsa daga jinsin abin da suke da iko walakin لم يكن ذلك قبل ولا يكون بعد ai walakin ba da banza ba lam yakuna zalika wannan ba zai kasance ba qablu tun gabanin wannan lokaci wala yakun badu a bayan haka ma ba zai yi ba li anna لأن la الله تعالى لم يقدرهم ai عليه Allah bai ba su iko akan su zo da hakan ba Allah bai yadda ba mhm.
وبين المذهبين فرق بين kaga tsakanin wancan mazhaba da wannan akwai mararaba wanda yake akwai tazara manisanciya وعليهما جميعا فترك العرب الاتيان بما في مقدورهم
jal je ce wa alaihi ma ga wannan mazhaba guda biyu jami'an baki ɗin fatarhul arab laraba sun bar bujirere ne ga alqur'ani al-ityanu da su zo da bima fi maqdurihim ga abin da ke ikon su na'am أو ما هو من جنس مقدورهم ko abin da yake da jinsin ikon nasu mhm.
ورداهم بالبلاء والجلاء والسباء والإذلال وتغيير الحال wani ra'un dole suka yadda bil bala'i da nau'i nau'i na bala'i wani jala'i da fidda su gaba da gidajen su wani bayi da riba cewa wajen yaƙi wani izilali da kankantar da su wata gairar hali da jirgitan hali daga alkhairi zuwa sharri wa salbi wasalabin nufusi wal da kuma amwal zare rayuka a halin yaƙi wal amwal da bada dukiya a halin jizya wa taqri'i wa والتقريء والتوبيك والتعزيز والتمهيد taqri'i da kwankwasa su da dole wa tawbiki da uzurta su musu tsawa wa tajiri da gajiya da su bil izlali da kaskantarwa wa tadidi da tsoratar da su bi azainin nikali da mafi girman hukuba wal wa'idi da narko a bayanu ayatan أبيان آية للعجز عن الإتيان بمثله kuma ga mafi bayanan aya lil ajal wajen gajiyawa al itiyani bi misli da su zo da misalansa والنقول عن مؤاته wannan kuli sai suka dagushe an mu'adarati ga barin bijirere ne ga wannan alqur'ani wa innahum وأنهم منئوا عن شيء هو من جنس مبدورهم
wa innahum yanda sha'anin yake cewa su muni'u aka ce an hana su an shayin ga wani abu huwa min jinsi maqdurin kuma abin jinsi ne na kamar abin da suke da iko wa ila وإلى hadha هذا ذهب الإمام أبو المعالي الجويني ghairi وغيره to jama'a wa ila hadha al-madhhab thani mun bar wancan na farkon mun koma mazhaba ta biyu zahaba al-imam akan wannan babban limami ya tafi wanda ake kiransa da abul ma'ali sunansa na yanka abdul malik dan abi muhammadu al-juwaini dan kabilan juwainiyawa mutumin bir- birnin nisaburi wa huwa mulaqabu ana masa laqabi da imam al-haramaini idan ka je madina al-imami shine limami a madina in ya je aikin hajji a madina shine limami in ya je ziyarar annabi shine limami a madina idan ya zo maka harami ma shine limami to jama'a ku ji manyan limamai limamin haramin maka da madina waye wannan in baka san sunansa abul ma'al zuwaini sunansa kenan abul ma'ali aljuwaini sunansa ana masa laƙani da imam al-haramaini afsawu shafi'iyya wala yadun fasida fi tsauli min ilm al-kalam bayan shafiyancin ma Allah ya bai sanin tauhidi wal usulu da usuli malamai sun ce yayi wafati hijira na annabi yana shekara 478 wa gairihi min ulama'i ahli sunna wal jama'a قال وهذا عندنا أبلغ في كرك العادة بالأفعال البديئة فيه أنفسها kala shi din ne mai yake maganan eh abul ali zuwainin ne abul ma'ali yace wa haza indana yace mu a nan gare mu mu shafi'awa ablagu yace wannan kaiwa matuƙa ce fi kilabul adati sabanin al'ada dil af'alil badi'a da ayyuka masu kayatarwa fi anfusiya kawunan su ka qalbil asa وقلب الأذى حياة hayatan wa ونحيا
kama a juya sanda ta zama macijiya da matara kamannin haka fa innahu قد يسبق إلى بال الناظر بدارا ai fa innahu kar yasbiqu yakan yi rigayi ila bali izuwa ga tunanin annaziru mai tsokace kalbin muta'amilu bidaran nan da gaggawa mm.
أن ذلك من اكتساس صاحب ذلك بمزيد معرفة في ذلك الفن anna zalika wannan juya sanda ya zama cijiya ai min igdizabi ke buwa ne salibu zalika ma abocin wannan mu'jiza bi mazidi da ƙarin ma'rifatu sani bi zalika fanni a wannan fanni wa fadlan kuma da daukaka ilimin na ilimi fi zalika nau'i a wannan nau'i Mhm.
إلى أن يرد ذلك صحيح النظر ila an yi radda zalika har izuwa ga a maishe da wannan asadika abin da ya gabata ila balin naziri sayihu nazari da kyakkyawan tsokaci Mhm.
وأما التحدي للكلائق المعينة من السنين بكلام من جنس كلامهم ليأتوا بمثله wa ma dadi amma ba jirere ne ya in ji alƙali lil kalaiki da halitta almi aina aini ina yace shekaru ɗari rika min asirin ne shekaru bi kalamin gazance ne shekara ɗari rika min jinsi kalamihi irin jinsin zancen su liyatu bi misalan ku je ku zo da misalansa falam yatu فلم يأتوا ai ba zo ba da haka ce kullu inni jama'atul insu wal jinn ala an yatu bi misli hadha alquran la yatuna bi mislihi walau kana barum li barin zahira ai ba su zo da shi ba فلم يبقى بعد توفر الدواء على المعارضة ثم Adam أدبها ya buga ba abin da ya wanzu ba da tawafuri bayan suka dawa'i da awar da suka yi kira alamu ararati da bijirere ne ya su adam ya sannan suka rasa illa
إلا أن منع الله لكلك عنها بمثابة ما لو قال نبي آياتي أن يمنع الله القيام عن الناس to gaji illa an mana Allahul kalka ana Allah ne ana halitta gaba ɗaya bi musabatin da dacewa ma lau qala annabi ko da annabi ya faɗa ayatain ai ko aya bi- guda biyu ne am yanna Allahul qiyama Allah zai hana su tsayewa anin nasu ga mutane ma maqdara jim tare da ma suna da iko alai a gare warti fa'in وارتفاع الزمان da dauke عنهم musu shamajika a tare da su na gajiyawa فلو كان ذلك وأجزهم الله تعالى عن القيام falau gane zalikan lazi kala zalikan nabiyu da zai zama wannan abin da wannan annabi ya faɗa wa ajala mu Allah wa Allah ya gaje da zu ta'ala an alqiyam ga kaiwa fi zalikal maqam la kana zalika da wannan zai zama min absari ayat yana daga basiran aya wa azhari dilalati mafi bayyana hujjoji ya kai وبالله taubi to التوفيق alƙali yace dai muna muku bayani amma mu dai muna neman dace a gurin rabin izzati وقد غاب عن بعض العلماء وجه ظهور آيته على سائر آيات Wata الأنبياء riga ba hakika ya faku an ba da ulama ya ga shashin malama kabirun alai wajen wa zuhura ayati fuskokin bayyanan ayoyi na mu'jizan alqur'ani ala sa'ir ayatil anbiya ga sauran ayoyin annabawa hatta حتى إيتاج للعذر عن ذلك بدقة أفهام العرب وذكاء hatta ألبابها idajja lil uzri har sai da aka wa hujja da hanzari an zalik ga wannan bidikaci da kankana abahami na fahimta kaji al'araba na larabawa wa zakayin alba'iba kuma da kaibin albabiya hankulansu na'am ووفور عقولها da kuma cikin hankalin larabawan وأنهم أدركوا المعجزة في بفجلتهم kuma wa'annan cewa su larabawan adraku sai da riski mu'jizatan fi mu'jiza daga alqur'ani bi fitnatihim da irin nasu nutsuwar da Allah ya ba su waja'ahum وجاءهم من ذلك بحسب إدراكهم waja'ahum an zo musu min zalika daga wannan da hasabi gwargwadon idrakihim yadda suka riska mhm.
وغيرهم من الكبد وبني إسرائيل وغيرهم لم يكونوا بهذه wa السبيل gairihim amma wani larabawa milal kifɗe daga mutanen fir'auna su ne kifɗawa wa bani isra'ila ƙaumu musa mutanen annabi musa wa gairihim da waninsu wanda ya wanici larabawa lam yakunu ba su kasance ba bi hadhihi sabili akan wannan tabarki su ba su samu irin wannan kaifin hankalin ba mhm.
بل كانوا من الغباوة وقلة الفتنة kuma su wayannan su bani isra'ilawa bal kanu min al-gabawa suna cikin wauta su ba hankalin da yawa wakin na tilfitina suna da karancin nutsuwa ba irin laraba bane bi haisu بحيث جوض عليهم فرعون أنه ربهم to domin da da hankalin sa ya dafa rawan ubangijin su ne kaga jan wazu alayhim su ne suka suka halatta wa kansu fir'auna annahu ra- wai fir'auna shine ubangijin su da yace kana ana rabbukum la'ala kaga fasa qaba qaumahu wa da'u wa alalla fir'auna qaumahu wa ma hadi wajawaza وجوز عليهم السامري ذلك في العجل بعد إيمانهم yanzu da da hankalin tun da bahar mariya ya tsage Allah ya tsallakar da su yanzu za su suka ce ya musa iji Allah na ilahan kama na humu aliya ai ba za faɗa haka ba ko ko kuma zamiru ya zo ya ce musu hada ilahu ku wa ilahu musa fa nasiya abala ya rauna Allah ya rije ilaihim qawla ولا يملك لكم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انهم كنتم بي وإن ربكم الرحمن فتابعوني وأطيعوا أمري suka ce kalu lan nabra alayya akibina ta yarjiya ilaina musiya kada da ba su bari ba da da hankali sa ya haka ai ba za yi ba to yi ne aka ce yanzu samiriu ya yi musu haka a nan take fil ijri jawaza alayhi samiriu ba da imanihim bayan ban gaskiyansu wa abadu masiya yanzu sa bautawa abadul masiha ma ijma'ihim ala ala sanadihi yanzu salbihi kuma sa bautawa almasihu isa ibn maryama tunda sun yi ijma'i gaba daya ala salbi suka ce sun musu salaba qur'ani yace wa ma qataluhum وما قتلوه وما salamu سلبوه ولكن شبه لهم
ta gaji amma yanzu ai da da hankali ba a yi haka ba فجعلهم من الآيات الظاهرة البينة للأبصار بقدر غلط أفهامهم وجعلهم اليهود يهوذا sun zo an zo musu min al-ayat az-zahirat al-bayyinat aya zahiri mabayyana wariyatun lil absari ga zanen ganin ido wanda yake gayi nan da basira na bi kadari بقدر غلط أفهامهم ما لا يشكون فيه ga gwargwadon kaurarawan tunaninsu la na bi wanda ba za su kai kuka cikin sa ba wa ma أما haza هذا فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم Wallahi تنظرون da aka ji abin da fa suka faɗa wayan can suka ce wai da kullun ya Musa lan numina laka ta nar Allah jaratan tara ka kai ga abin da tsawa ta rike su ma to ka ji mm.
ولم يصبروا على المن والسلوى
suka ce ud'u lana rabbaka ko eh ka roƙa mana ubangijin mu suka ce mu ba za mu yi hakuri ba akan abinci guda ɗaya eh min baqaliya wa qisaiya wa humiya wa adasiya wa basaliya suka ce irin wayannan suke so to ka ji mm.
واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير anan ne ma Allah ya ce ibidu مصرا فإن لكم ما سألتم to gaji haka aka gaya mu suka ce in saboda lu sun nemi canji billazi huwa adana da koma baya billazi wa kairin da abin da yake mafi alkhairi ga abu alkhairi kana gani ka nemi koma baya to kar ku sake da mu ba ke fa ku bar abin da kuke ku zo ku so in ka zo birni ka zauna kar ka ce za ka bar birni ka je garin ku eh ka zo ka zauna in ka je ka ce wahala kake so cewa za a yi bidu misra eh in noma ka ce za ka je ka matsa sai ka yi to ka bar kuka damu sai ka zama can garin ku nan ka zo hutu ake eh amma kana zaune a nan kana jin daɗi kana natsuwa kana nishaɗi ka bari ka ce ka je kama kifi ton bai samu ba ba ka gani kuma ka je ka fara kaftu kuma ruwa ya cinye fa idan ka je ka fara shinkafa ruwa ya kwano ya za ka yi ka zo ga abin da ka zo ba mu faduwa wannan din sai ka mutu ka bar can nan ba a yi i aka ce eh bidu tun da dai wahala kuke so kun je a nema mu lan nasbira ala da an wa ud'u lana rabbaka yukhrij lana ma ka ce ka eh bidu misra fa inna lakum ma sa'atun wa ba alaikum zillatu wal maskana ko aje hannunka yayi ta kanta ka je kana ta shan wahala eh ka zo ka zauna inuwar annabi muna kiranka da kakkausan murya da lauya mai lauyi ka bar abin da kake wannan sabgan na duniya baya karewa ana bikin duniya ake na kiyama ka baro abin da kake ka bar 'ya'yanka da dukiyanka ka zo ka ce ka zo birnin da ake tsaunan manzan Allah ka zo ka jinjina eh kai ma a lissa maka daga cikin sojojin manzan Allah ranar lahira ka jinjina wa annabi malam kana cikin sojoji kana barada kana gwarabe idan suka lati min almu'mini na rijalin saddaku ma ahadullah alaihi ka bar kwana daya a garin ku ka bar aiki in ka bari ka ce yau ina za ka je ka ce yau zuwa zan yi kuka da abin da je na jinjina wa ka bari ka zo in ka tayi ko muka daga hannu muka ma addu'a in ka je kai ne a gaba kai ne ka bari ka zo kuma kai ne a gaba za ka je a dalilin annabi sai ka ga Allah ya buɗa maka ai eh ku zo Allah ne yake muku nuni da mu ake ku zo ku zauna inuwar annabi Muhammad idan Allah ya sa ka inuwa in ba inuwan ne janye ba karka fita kuma bare ma wannan inuwan baya janye ba in kana inuwa ka zauna baba na ga ka gaji ka dake dai ka daure yawwa ka daure an kusan tayi baba ko kwana yanzu nan ji magana to direbobi ku kara hakuri yau sai ku yi hankali kuma kuna cikin addu'a bayan Allah sun ji daɗi eh Allah ya yarda mun kusan tayi ma sai wata rana eh sai mai yawan rai kuma in ka tafi garin ku wata ba sai dai a lahira za a haɗu ba wani a duniya inda rabo za a haɗu wani kuma aka ce an zo taro an baje wani ya zo ya kama ziyara ya koma kuma shi kenan ai wata ran sai labari haka abin yake duk muna kan hanya eh Allah Allah ya karɓa mu da imani ta mu je mm.
والعرب على جاهليتها أبصرها يعترف بالثاني to sai alƙali ya ba mu labari ya ce fil ijiri nan ne ko ko can me ne gaba kaɗan ka faɗa na bi har su jawo zuwa alai to can ƙasa ƙasa ne kenan to a ya karatun yayi nisa lam yasbiru ala al-manni was salwa Mm, wastabdilu bi والسبل الذي هو أدنى بالذي هو خير Mm.
والعرب على جاهليتها أكثرها يعترف wani arabu بالثاني amma su laraba duk da ma suna zamanin jahiliya mafi yawan su suna furici da fasin san akwai wanda yayi su wala in sa'alata wa man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna la وإنما كانت تتقرب بالأصنام إلى الله wannan زلفى kana su sun kasance suna ibada ne da gunki wai gunki ya kusantar da su zuwa ga Allah
ومنهم من آمن بالله وحده من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم
wa min daga cikin su man amana billahi wadahu akwai wanda ba da gaskiya da Allah shi kadai min qaulir rasul tun gabanin bayyanan annabi kafin ma aiko manzon Allah bi dalili akali da dalilin hankalinsa wa zafa'ilu bi da tatuwan hankalinsa Mm.
ولما جاءهم الرسول بكتاب الله فهموا حكمته wannan ma ja'ahum ar-rasul yayin da annabi ya zo musu bi kitabillahi da littafin Allah fahimu hikimatu zai suka fahimci hikimar annabi Muhammad li dadi fi da najan saboda tsananin tunaninsu da hiddatu ma da wajen tsananin kaifin hankalinsu وتبينوا بفضل إدراكهم لأول وهلة معجزته فآمنوا به
kaji wata bayyana sai bayyana bi falali da balala idraki mana da kansu li awwal wahalatin abala ko a farkon lokaci mu'jizatu mu'jizatan sa fa amanu bihi nan da nan suka bada gaskiya da wannan annabi namu وازدادوا كل يوم إيمانا wannan imani sai ya karu imanan ma imanihim nam ورفضوا الدنيا كلها في صحبته وهجروا ديارهم ai da وأموالهم suka gane annabi kuma wallahi shi kenan wada faru duniya gaba ɗaya sahabai suka karkare duniya abinda muke nufi da ku kenan ku karkade ta suna gane manzo Allah suka karkade duniya kulluha eh daga nan kuma wajaru diyaram suka kaura cewa gidaddajin kamar yadda kuka bar garin ku ko na haka sahabai suka yi suka bar maka zai koma Madina gaba daya suka tare gindin wannan annabi namu wa mu wa da kai bare ka ji dukiyar masu bari suka yi bari suka yi kaji saboda kaunan annabi bayan nan fi su bace suka zo suka zauna suka yi dariri suka girmama inuwar wannan annabi namu wa jaru diyaran wa amwalan wa qatalu وقتلوا آباءهم وأبناءهم في نصرته
wallahi suka kai iyayensu kamar za ba ubai da babansa ma ya kashi wa abnahum ma ko wanda suka kai iyayensu fi nusrati su ga ya za su taimaki Mm. akan taimakon wannan addini na wannan annabi namu Mm.
وأتي في معنى هذا بما يلوه له رونق wasiya aka zo da bi ma'ana haza cikin wa'anan wannan bi ma ya luhu lahu abin da yake haska kara wani gun wajen haske mhm.
ويعجب منه جبريل wai birjin kuma yana ba da mamaki zibirjin har ila yau kawata adan da aka yi na jawari mhm.
له اهتيج Da إليه ilai- وهنئك ko da an bukatu zuwa gare wa hukika kuma an tabbatar da lamarin لكنا قدمنا من بيان معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم
to jama alkali yanzu ya fi fara gangarawa ya ce lakunna da mun kasance kaddamna da mun gabatar min bayanin mu'ujizati nabiyina daga mu'ujizan wannan annabi namu annabin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Mhm.
وظهورها ما يغني عن ركوب بدون هذه المسالك وظهورها
wa zuhuriya bayyanansa ma yuguni yana daga abin da zai wata min rukubi daga hawa buduni hazihil wato buduni tukunan hazihil masaliki wannan mashiga wa zuhuriha da kuma bayanta وبالله أستعين وهو حسبي ونعم Yau الوكيل jama'a alƙali ya ce mana warzi Allah ta'ala anhu Allah ya dada alƙawayen nan sabon annabi wa billahi da sarki Allah dai in ji alƙali ya ce musta'inu muke neman taimako fi kulli waqatin wahinin a kowane zamani da kowane lokaci wa huwa hasbuna Allah ya ishe mu kafina ya isar mana wa wafina ya cika mana wa shafina ya warkar da mu wa ni ma madalla alwakilu ya ce Allah shi ne madogaran mu ai itimadan wajen jingina wa isnadan da majingini ma'ashin a rayuwa wa ma'adan da makoma baɗinan da baɗinan mu wa zahiran da zahirin mu awwalan anan farko wa akiran da kare wa salatu wa salam ila da amince ta bada ala katimul anbiya'i ga cikamakon annabawa ala alihi wa sahbihi nujumul yajidai sune tauraron koyi wal ihtidai da shari'a wa ala itiba'ihim ga mabiyansu min al ulama na malama wala auliyaye da waliyai wala hamdulillah dukkanin godiya tabbata ga sarki Allah allazi hadana li hadha sarkin da ya shirye da mu ga wannan wa agnana ya wadata da mu amma sai wa ga abin da ya wani ce wa ma kunna li na ta da ba zama mun samu shiriya ba laula an hadana Allah sai da Allah ya shirye da mu Allahumma ya ubangiji aka timna nabil khairat idan lokacin mu yazo Allah ka cika mana da alkhairai amaluna ayyukanmu wa bil mubarrat Allah ka za ya zama mana garja ajaluna ajalinmu ka kubutar da mu bil masarrati awaluna abinda zai faranta mana rai a halayenmu wa ghfir lana Allah kai mana gafara wal muslimina ga musulmai maza wal muslimati da musulmai mata wal mu'minina da mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata al aya'a minhu rayu daga cikin su wal amwati da matatu innaka qaribun mujibu Allah kai ne sarki mai kusa da amsa addu'ar addu'awati na masu addu'a amin amin amin ya rabbal alamin wa ya rahamur rahimin ya mai jin kan masu jin kai wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin wa qad tamma nisful kitab yanzu mun suka raba littafi bi awlil malik da taimakon sarki Allah alwahabu mai baiwa wa yatluhu wanda yake biye da shi kasamin sani rabo na biyu alladhi laysa lahu sani wanda ba shi da nabiyun fi hadha albabi aw wannan babi inda arbabul albab nan ga ma'abota hankula wallahu almuwafiqu Allah shi ne sarki mai bada dace lil sawabi ga katari wa ilayhi zuwa ga sarki Allah almarji'u makoma yake wal ma'abu da makoma harrarahu ya tato almusanni mai buga wannan littafi aljani mai laifi ne yace fi awaili jama'a sani a farkon jama'a sani min shuhuri am daga shekara na asharata ba da alhun bayan dubu sabi na bakwai min alimul mubani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiyatin bi mannihi amin to Allah ya saka da alkai alfarman wannan annabi namu Allah ya bada lada to za mu yi addu'a tun da lokacin ya ja ku jama'a ayi wa annabi salati goma jama'a da wuce Allah ya bada lada jama'a karanci fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji bismillah da kulhu Allahu kafa uku uku yabo ga ubangiji jama'a fatiha kafa uku uku duk bakin da kuka zo du'ai da niyyar addu'a naku bukatun da na bukatun Allah ya biya mana wannan zama da muka yi da ku Allah ya samu zauna gaban annabi Allah ya karbi ibadar mu Allah ya karbi addu'ar mu a karanta fatiha kafa uku uku jama'a karanta fatiha kafa bakwai bakwai akan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana da farman wannan annabi namu Allah ya wannan dubu ɗayan ka ba iya dubu ɗaya da ɗari uku nan sai a ba ɗauki ɗauki wannan na Allah kai gaban manzan ɗauki Allah ba da nari musamman annabi Muhammad ɗauki wani ɗan ɗauki wa tsara ɗauki jama'a fati a ƙafa bakwai bakwai ba shi a ƙara fati a ƙafa uku uku اللهم انت امرنا واحنا تكلفن ان كنا ان نجد هكذا Allah wadda muku ya samu kafin ko ina na قدر يا رب العالمين وان شاء الله لما انت مرحبا كما وعدت الحمد لله الله بعد لا لا الله كي جمال من الله